إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله نستكمل اليوم حديثنا عن خطورة الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى ودعوة غير الله تبارك وتعالى ورفع خلق الله تعالى أو أحد من خلقه إلى مقام الله إنه سبق الحديث عن هذا الموضوع المهم وسبق التنبيه والإنذار عن هذه الجريمة العظيمة التي هي أعظم الجرائم التي يؤصى بها الله عز وجل وهي جريمة الشرك بالله تعالى سبق الحديث عن خوف إمام المتقين وإمام الحنفاء نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه كان يسأل الله تعالى أن يجنبه وذريته من عبادة الأصنام أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذا الدعاء حين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يقول في ذلك أحد السلف وهو إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى لما قرأ هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال رحمه الله من يأمن البلاء بعد إبراهيم أي إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خاف من الشرك ودعا الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة فكيف يأمن البلاء غيره أي فكيف يستكين المرء ولا يخاف من الوقوع في الشرك إذا كان هؤلاء الأنبياء الكبار والعظام يستعظمون هذه الجريمة ويستعظمون هذه المخالفة ويستعظمون الشرك بالله تبارك وتعالى هذا نبي من الأنبياء وهو يسأل الله تعالى أن يجنبه هو وذريته من أن يقعوا في الشرك وكذلك نجد في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وهو أفضل الرسل وهو إمام المتقين على الإطلاق يخاف من الشرك ويدعو الله تبارك وتعالى أن يقيه وأن يحفظه من الوقوع في الكفر والشرك يقول عليه الصلاة والسلام فيما كان يقوله كل يوم ثلاث مرات ثلاث مرات يرفع يديه يسأل الله تعالى إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إنه نبي الله بل أفضل الأنبياء وإمامهم ومع ذلك يسأل الله تعالى أن يحفظه من الكفر وليس هذا دليلا على أنه يمكن أن يقع منه بل إن الله جعله معصوما عصمه الله تعالى من الشرك بل من الذنوب ومع ذلك يرفع يديه ويسأل الله تعالى أن يقيه من هذا الأمر العظيم يردد هذه الدعوة ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين وغيرهما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك, وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني هو يسأل الله تعالى ألا يضله والله تعالى جعله معصوما إنه لا يضل بل إنه إمام الهدى وهو الهادي إلى صراط إلى صراط الله المستقيم ومع ذلك يسأل الله تعالى أن يقيه من الوقوع في الضلال يقول لربه تبارك وتعالى أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من الوقوع في الشرك وما يقرب الإنسان من ذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوانا mabiya kuma masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ‘yan uwa musulmi ‘yan uwa muminai ‘yan uwa akan tafarkin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da shi bayan yabo da godiya ga Allah da kuma roƙon Allah ta'ala ya yi salati cikakke ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalin kaina tare da ku baki ɗaya mu kiyaye Allah mu ji tsoronsa mu bi dokokinsa mu girmama shi hakikanin girmamawa shi ne sama da komai shi ne sama da kowa shi ya halicci komai shi ya halicci kowa don abauta masa ya halicci kowa dole kowa bawansa ne ba ka da zaɓi tilas ka zama bawa ga Allah mu ji tsoronsa mu kiyaye dokokinsa kuma mu sani rana za ta zo da za mu zo mu tsaya a gabansa ba shi da ɗa a cikinmu ba shi da mata a cikinmu ba shi da jika a cikinmu ba shi da aboki dukkanmu za mu tsaya a gabansa ne a matsayin bayinsa da mu da annabawan da ya zaɓa daga cikinmu ya fifita su sama da mu to haka za mu tsaya a gabansa illa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkaninmu mu kadai haka za mu zo kuma kowa a cikinmu zai zo a gabansa ne a matsayin abd bawa ga Allah ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin mafifita daga cikin bayinka zancenmu na yau cikamakin abin da ya gabata ne makon da ya wuce da muka tattauna akan haɗari na wannan babban zunubi shine haɗa Allah da wani da daidaita wani wanda ba Allah ba a haɗa shi da Allah a babin rububiyya ko a babin sunaye da siffofi ko a babin uluhiyya wato haƙƙin bauta ga Allah ta'ala shi kaɗai mun ji irin nassoshi da suke sa firgici da razani a zuciyar mutum in ya tuna irin wannan sabo babba wanda babu saban da aka taba saba wa Allah da ya kai shi girma da hatsari da munin sakamako shine shirka da Allah da daukar wani wanda ba Allah ba a bashi matsayin Allah mun ji irin yadda manya-manyan annabawan Allah musamman mun kawo maganar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayinsa na shugaban hanyar hanifiya amma duk da haka yana roƙon Allah ya Allah ka nesanta ni da ni da ‘ya'yana da zurriyata daga mu bauta wa gumaka wani zai ce annabi ne fa wannan sai a ce iyi annabin ai su annabawan sun fi waɗanda ba annabawa ba sanin cewa su ba su ne ubangiji ba su ba su ne Allah ba kuma cewa su ma bayi ne ga Allah ga shi har suna roƙon Allah ya Allah ka nesanta mu da mu da ‘ya'yanmu daga a ce mun bauta wa gumaka Allah maɗaukaki ya ba mu labarin annabi yaqub yayin da mutuwa ta zo masa me ya ce wa ‘ya'yansa iz qala li banihi ma ta'budun قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون su annabawan Allah idan suka zo mutuwa suna wasiya ne ga 'ya'yansu cewa ku tsaya akan wannan hanyar ba maganar kwabo da ɗari suke musu da filina na wuri kaza an baiwa ne da gidana na wuri kaza an bar wa wance ba ruwansu da wannan suna zancen wannan hanyar ne a tsaya a kanta a mutu a kan musulunci shi yasa ya tambaye su in na tafi ma ta'buduna min ba'di me za ku bautawa a bayana qalu na'budu ilahak suka ce za mu bautawa ubangijinka abin bautarka ne Allah da kake bautawa shi za mu bautawa shine ilahinka da ilahin iyayenka kai kanka da annabi Ibrahim da Ismail da Ishaq abin bauta guda ɗaya shi kaɗai za mu bautawa so in ka karanta alƙur'ani gaba ɗayan alƙur'ani fazancensa kenan saƙonsa kenan Allah ya gaya mana babu wani daga cikin annabawa ko manzanni wanda ya zo sai face wannan gargaɗin shine babban abin da ya zo da shi wadkur akha adim iz anzara qaumahu bil ahqaf me yace wa qad khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi menene sakon Allah ta'budu illa iyyah annabi hud alayhi salatu wassalam akan jigawa shine al-ahqaf jam'in hiq hiq jigayi tudun rairayi wanda bai kai a ce masa dutse ba to shine wurin mazaunin adawa Allah maɗaukaki yake cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ambaci ɗan uwan adawa shine a ka'adin shine annabi hud in an zara ƙaumahu yayin da ya gargaɗi ga mutanensa sai Allah ya ce wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi kuma dama gargadi gargadi ya gabata gabaninsa da bayansa cewa akwai annabawa gabaninsa akwai annabawa za su zo kuma bayansa menene abin da suka zo da shi Allah ta'budu illa iyya kar ku bautawa kowa sai shi kadai wato Allah subhanahu wa ta'ala don haka akwai mamaki har a ce al'ummar musulmi sun kai zamanin da za a riƙa yin mamaki a ce a cikin bayin Allah wani yana ganin ya fi ƙarfin ya roƙi Allah wani yana ganin wai in zai addu'a ma sai an zagaye shi don kada mutane su ga cewa shi ya kaskanta gaban wani wasu suna mamaki wani walittakarsa ta yi girman da baya bukatar komai a gun Allah wasu suna mamaki annabin Allah subhanahu wa ta'ala wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sun cire shi daga zama bawa na Allah wanda Allah maɗaukaki lokacin da zai aiko shi a matsayin manzo saboda girman da yake bashi Allah yana girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace da shi aka aiko masa mala'ika me kake so a sanya ka a duniyan nan ka zama annabi mai sarauta ko kuwa ka zama bawa kuma manzo annabi mai sarauta kamar annabi Dawud kamar annabi Sulaiman annabawa ne kuma masu mulki irin mulkin ma da ba a taba baiwa wani dan adam ba a tarihi mulki akan aljanu mulki akan kwari da tsuntsaye Allah madauki ya baiwa annabi Sulaiman iska tana tafiya inda ya so duk Allah ya ba mu labarin wannan a Qur'ani to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba wannan yake so ba saboda me saboda kamalin ubudiyya da Allah ya sanya manzansa sallallahu alaihi wasallam akai sai ce ni na fi son a bar ni a matsayin abdan rasula bawa kuma manzo shi yasa mafi girman abin da zaka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine abduhu wa rasuluhu wannan da muke faɗa a cikin tahiyya amma ba a ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce masa Allah ko a bashi matsayin Allah ba shi da in yana da rai to babu abin da zai yaƙa irin wannan abin yau shi za ku haɗa shi rigima da ubangijinsa duk mutumin da aka ɗaukaka shi aka haɗa shi da Allah to gobe kiyama sai Allah ya titsiye shi ya tambaye shi ya Allah ya ba mu labari dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam me zai masa gobe kiyama ga shi dai ba shi ya ce a riƙe shi ba amma sai Allah ya tambaye shi ya isa ya isa ibn maryam a anta qulta linnasi kai ne kace wa mutane ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah Allah zai tambaye shi kai ne kace wa mutane ya ku mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata ilahaini abun bauta min dunillahi ku bar Allah kai ne kace wa mutane to yanzu dan Allah wannan tsiyan alheri ne ko sharri ba abin daɗi bane duk da dai Allah subhanahu wata'ala zai ɗaukaka matsayin annabi Isa gaban al'umma saboda zai ba shi dama ya kare kansa tunda zai faɗi ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah ya ba shi dama ya kare kansa ya bayanin cewa bai umarci mutane su bauta masa ba bai umarci mutane su bauta wa mahaifiyarsa ba to yanzu idan mutum ya bauta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yadda Allah ya masa irin wannan tsitsiyan a tambaye shi kai ne kace mutane su bauta maka mu kuma mun shaida manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne jagaba shi ne shugaba shi ne jagora wajen yaƙar a ɗaukaka wani ɗan adam ko aljani ko mala'ika a haɗa shi a bashi matsayin Allah. don haka hujja ta isa kuma duk musulmi mai shaida ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai umarni a bauta masa ba shi kansa to in ko ba a bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wane ne ya cancanta a bauta masa babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba domin a mutane dai duk a masu daraja babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja to in ko ba a bautawa manzon Allah ba babu wanda ya cancanta ai masa bauta a ji tsoronsa a neme shi arziki a neme shi ruwan sama a nemi lafiya daga gare shi babu wanda ake wannan in ba Allah ba kada ka samu kokonto a zuciyarka dangane da wannan in ba haka ba kana da matsala da zamanka musulmi in har zuciyarka har yanzu ba ta karbi cewa Allah shi kadai shi ne ya wajaba a bauta masa a nemi abubuwa na wannan haƙoƙi daga gare shi shi kadai ba to kana da matsala musuluncinka bai cika ba baka fahimci alkur'ani ba Allah maɗaukaki muke roƙo ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah kullum da safe da maraice zai roƙi Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr ya Allah ina roƙonka ina neman tsarinka Allah ka tsare ni daga kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kafirci ba shine shugaban muminai kuma Allah ya tsare shi daga yin kafirci amma duk da haka yana roƙon Allah kada ya auka cikin kafirci yana wata addu'ar kuma yana cewa Allahumma laka aslamt ya Allah gare ka na miƙa rayuwata har zuwa inda ke cewa wa bika amant wa alaika tawakkalt na yi imani da kai da kai na dogara da kai nake husuma da neman kariya Allahumma inni a'udhu bi izzatika ya Allah ina neman tsari da izzarka ma'ana Allah buwayarka nake roƙo ta tsare ni la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta a bauta masa sai kai to ya Allah ina neman tsarinka ya Allah an tubillani a ce ka batar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bata ba shine shugaban masu tsayuwa akan tafarki don haka ba zai bata ba ba zai karkace ba amma yana roƙon Allah kada ya karkace don haka wane ne ya isa yanzu ya ce shi ya gama shirya baya neman Allah ya shiryar da shi me yasa kullum muke karanta ihdinas siratal mustaqim a Fatiha ai saboda tabbacin cewa muna buƙatar shirya ne ya Allah ka shiryar da mu sannan yana roƙon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina neman shiriya Allah ka bani shiriya was-sadad da daidaito ka dora ni akan tafarki duk fa wannan waye yake yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah a cikin alqur'ani da ya jero annabawa da sunayensu me yace a bayan su yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun waɗannan sunayen da kuka ji dukkaninsu inda za su yi shirka da aikinsu ya ɓaci kuma ya dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakt la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin haka yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne shi kadai ya isa ya faɗi wannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi wahayi gare ka an yi wahayi ga waɗanda suka zo gabaninka da za ka yi shirka da aikinka gaba ɗaya ya ɓaci in za a gaya wa annabi muhammad sallallahu wannan waye kai waye ni da ba zai ji wannan ba don haka da mu ake ainihi domin kuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam baya shirka ba zai shirka ba shine shugaban yaƙi da shirka kuma yana faɗi inna aqwafu ma akhafu alaikum ashirkal asghar mafi girman abin da nake tsorace muku ita ce shirka karama ku duba fa ya fi tsorace mana shirka karama ita ce riya ku yi aiki ba don Allah ba to idan sallarka azuminka sadakarka ana tsoron ka yi su domin wani wanda ba Allah ba ina ga kuma a ce mutum ya koma yana bautawa kabarin wani malami ko wani waliyi ko yana bautawa wani gunki ko wata bishiya ko wata tsamiya ko wata kuka wannan duka yana nuna an bata an karkace an bar hanyar Allah an bar hanyar da Allah ya aiko annabawansa su koya wa mutane su kira mutane zuwa gare su annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa kafin kiyama ta tashi wannan al'ummar tasa sai ta koma ta bi ahalil kitabi duk abin da ahalil kitabi suka aikata za su bi su aikata sannan kuma ya ce la ta sa'atu sa'at tashin alƙiyama ba za ta tashi ba ba za ta faru ba hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin sai an samu wasu ƙabilu daga cikin wannan al'ummar tawa sun risku sun haɗe da mushrikai suna bautawa gumaka suna bautar wani abu wanda ba Allah ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin kiyama ta tashi musulmi daga cikin su za a samu masu komawa suna bautar wani abu wanda ba Allah ba ya ƴan uwa musulmi wannan abun ya haƙaƙa ya samu ko bai samu ba gashi nan al'umma suna ciki har a ce a cikin masu kallon alƙibla su ce Allahu akbar a cikinsu a samu masu ba da kariya ga shirka cewa ba komai ai kamun kafa ne a roƙi wani abu wanda ba Allah ba a cikin masu la ilaha illallah to ina la ilaha illallah in har za a ba da dama a ce kowa a roƙe shi a ba shi girman da za a ɗaga shi a ba shi matsayin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hatta ta abuda ƙaba'ilu min ummatiyal ausan ya ce sai an samu wasu ƙabilu daga cikin al'ummata suna bautar gumaka in ji manzan Allah sallallahu alama ce ta tashin alƙiyama don haka ya kai bawan Allah kada ka bari santsi ya kwashe ka kada ka bari a ruɗe ka koma ƙur'ani ɗauko karatun alƙur'ani wannan maganar ta Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani zahirinta abin da Allah faɗa ita ake nufi da kai ake ka ji tsoron Allah ka kiyaye kar ka bauta wani wanda ba Allah ba kada ka ɗauka ko mala'ika ko aljani ko mutum ko annabi ko waliyi ka ɗauka kashi ka bashi matsayin Allah wannan abun ba musuluncin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da Allah maɗaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi garai-garai ɗinsa ba tare da an cakuɗa shi da wani abu ba in sha Allah za ka ga shiriya za ka ga haske muna roƙon Allah maɗauki ya tabbatar da mu akan shiriya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كتبت الدم أتفرك مسلنش الله كدورا مؤكا تفرك مسلنش حرق الشر يورمو wannan hanya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ka bar mu a kanta duk abin da zai sa santsi ya kwashe mu mu kauce mu ɓace Allah ka nesanta shi Allah ka kawar da shi Allah ka bar mu ka tabbatar da digaduganmu ka tabbatar da zukatanmu imaninmu ya natsu akan cewa babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ba abun bauta ba ne amma manzo ne na Allah kuma shi ne fiyayyen halitta babu wanda ya kai shi daraja a cikin al'umma baki ɗaya a cikin halittar Allah baki ɗaya Allah ka ɗora mu akan tafarkinsa mu bauta wa Allah mi wa manzon Allah sallallahu alaihi da'a ya Allah ka tashe mu a cikin al'ummar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama Allah ka sa mu samu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gobe kiyama wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah